بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau bakwai ga watan biyar shekara ta 1438 hijiriya wanda ya dace da shida ga watan uku shekara ta 2017 miladiya muna darasi na ɗaya a cikin tafsirin suratun nahli sura makiyya wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala da ke sabuwar gandu a yau za mu fara farkon wannan sura da taimakon Allah muna neman agajinsa da tallafinsa ya ba mu fahimta da gane abin da yake nufi kuma ya ba mu ikon gaya wa mutane gaskiya kuma ya azurta mu da gaya musu daidai Allah ya raba mu da faɗan kuskure ko kaucewa ko kuma subul da baka ya Allah ka sa mana albarka cikin abin da zamu faɗa kuma ka sa muna da nisan kwanan da zamu je ƙarshen sura tsara ma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون الله مدوكاكين سركي يا fara buɗe wannan sura da wani bayani mai firgici ita dai wannan sura sura ce makkiya tana da ayoyi ɗari da ashirin da takwas ɗari da ashirin da takwas dukkansu ayoyin nan gaba ɗaya makiya ne mana 'yan makka ne in banda faɗin Allah wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi wala in sabartum lahu wa khairul lisabirin har zuwa ƙarshen sura waɗannan ayoyi ba ayoyin maka ba ne kamar yadda malamai suke faɗa mun sha yin bayani me ake nufi makkiya madaniya ko ba sai mun maimaita ba Allah ya ce ata amrullahi fala tastajilu ata kalmar ata ana nufin ja'a wa dana wa qaruba ya zo ya kusa ya matso al'amarin Allah ya zo al'amarin Allah ya matso al'amarin Allah ya kusato larabawa sukan ce da abin da ake tsammanin zuwansa kuma ake da tabbacin zuwansa sukan ce da shi a takal amuru al'amarin ya zo amurin layi din nan shi ne alkiyama Allah ya ce kiyama ta zo fala tasta'jilu kada ku yi wa Allah gaggawa wannan fala tasta'jilu az-zamir din malaman tafsiri suka ce yana komawa ne kan Allah fassara ta farko kenan ko ka ce falatas tajilu kada ku yi gaggawan neman azaban Allah ta sauko ai kiyama ma ta zo kamar yadda Allah ya ce yastajil biha alladhina la yu'minuna biha والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال مبين يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها وتندى ba su yi imani da ita ba ita ce kiyama suna gaggawan wai ta zo ta zo ta zo saboda ba su yarda da ita ba gani suke ƙarya ne Allah ce wallazina amanu amma waɗanda suka yi imani mushfiquna minha suna jin tsoron alkiyama wa ya'lamuna annaha alhaqqa kuma wallahi sun san cewa kiyama gaskiya ce ala Allah ya ce ku saurara innal ladina yumaruna fi sa'ati lafi dalalin mubin waɗanda suke yin jayayya akan tashin alkiyama to suna kan bata mabayyaniya idan mun ce fala tasta'jiluhu ana nufin kar ku gaggauto da zuwan kiyama din kenan ai ta ma zo me na gaggawa cewa ta zo ta zo dan haka ke ce Muhammadu in gaskiya ne kiyama ta zo mana a tashi kiyamar mu gani har ma cewa suke yi wa mutanen Makka kai ku daina fa abubuwan da kuke yi mutumin nan ya matsa kiyaman nan za ta zo a dakatar da abubuwan da ake mu jira mu gani za ta tashi ko ba za ta tashi ba idan mun ci azaba azaba ne kuma أتى أمر الله فلا تستعجلوه معنى فلا تستعجلوه kada ku gaggauto zuwan azaba Allah wai kuna cewa Allah saukar da azaba Allah ce wasu ajizunaka bil azabi walaula ajalun musamman la ja'ahumul azab wala ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun yastajilunaka bil azab wa yastajilunaka bil azabi suna gaggawa a gare ka da wai azaba ta zo ta zo ta zo da ba don wani ajali da Allah madaukakin sarki ya ajiye ambatacce ba wallahi da azaba ta zo musu amma wala ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun wallahi azaban nan za ta zo musu ko kiyaman nan za ta zo musu ba su sani ba istajilunaka bil azabi wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin a wata ayar suna maka gaggawa suna cewa lalle lalle azaba ta zo ta zo ta zo to ina shaida maka lalle wutan jahannama la muhitatun bil kafirin abar kewayewa ce ga kafirai azaba kan tana nan tafi fata amrullahi fala tastajilu Abdullahi dan Abbas ke cewa yayin da Allah ya saukar da iqtarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar yayin da Allah ya saukar kafirai sai suke cewa junansu wannan mutumin fa wai yana raya cewa wai wai kiyama ta kusa zuwa so muna ba ku shawara suna gaya wa 'yan uwansu ku kame an ma kuntum ta'maluna ku bar abin da kuke yi sai kun ga me zai faru lokacin da suka jira suka ga kiyama bata tashi ba sai suka ce mu ba mu ga komai ba ka ce mana Allah zai kawo kiyama ta ma kusa zuwa to shine Allah ya ce musu اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون أنبياء كينا mutane hisabin su ya zo musu lokacin suka gaya annabi wannan magana sai Allah ya saukar da suratul anbiya ya farko yace mutane hisabi ya matso amma suna cikin gafala suna izgilanci wa manzon Allah cewa wai azabar bata zo ba to shikenan wannan sai ya ƙara tsoratar da su da annabi ya ce musu Allah ya saukar da wannan farkon anbiya kwanaki suka yi ta tafiya suka yi ta tafiya su dai basu ga kiyama ta taso ba sai suka ce ya Muhammadu ma na rashai an mimma to kawifuna bihi ya Muhammadu mu ba ga komai ba cikin abin da kake tsoratar da mu har yau kiyama Allah da zai kawo ta bane ba to shine Allah ya ce to fala tasta'jilu lamarin ubangiji fa ya zo fa ku daina gaggawa wa ubangiji cewa sai kiyaman nan ta zo to wannan ne yasa sai suka dan natsu suka dan jira fadin iqtaraba lin-nasi hisabuhum din nan shi ma ai kai tsaye yana fassara wa mutane a ta'amurullahi wala tasajilu sai dai kawai kace a ta'amurullahi ta ma fi mubalaga ta fi zuwa gaba ɗaya dan cewa ma yayi ya mazu laraba sukan yi ta'abiri da fi'ili mazi dan su nuna maka haƙaƙuwar abu ina fata ana fahimta ai an ma gama ba ai abin ba fa amma sai ce ma ai an gama ko ba a hausa ba muna faɗa ba eh dan Allah ka biya min aikin haji sai ce ai an gama ai amma yi an gama wannan me yake nufi tabbas za a yi wani abu to a ta amurullahi faɗa ta sajiru kiyama ta ma riga ta gama zuwa ku daina ma maganar gaggawa ta zo ko kar ta zo ko na makamancin wannan subhanahu wa ta'ala amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da barin abin da kuke shirka da shi ta'azama bil awsafil hamidati amma yasifu bihi al mushrikun ya ɗaukaka ya girmama da manya-manyan sifofi da barin abin da mushrikai suke sifanta shi da shi tabaraka wa ta'ala kalmar al-istijal wato shine mutum wato yayi talabu shay qabla maji'ihi ka ta neman abu ya zo kafin lokacin sa ya zo shi sa manzo Allah yake faɗa a cikin hadisi yace bu'isu ana wasa'a ka hatain an turo ni an tashe ni da ni da tashin alkiyama kamar haka ku duba hatain ku duba wannan ya tsunnawa ku duba dan tsakanin su ina jin wanda baya da ido sosai ma annabi sama bai gane bambancin su ba yace ni da kiyama kamar haka ne kawai dan bambancin mu wannan ne dan wannan gutsuran wannan manuniya da wannan ta tsakiya a wata riwayar manzo Allah ce wa in kada da tasbiquni kiyama ta kusa ma ta riga ni zuwa yanzu za mu zo zan ambato mana alamomin tashin kiyama da annabi ya faɗa da ƙanana da manya ƙananan kaɗai sun kai hamsin da wani abu yanzu zan faɗe su idan na faɗe su za ga mafi rinjayen su duk sun faru sai kuma manya ya ce saura kiris saura kiris Allah ya tashi alkiyama ni kawai sai aka turo ni shi yasa ya ce wa in kadat da tasbiquni Abdullahi dan Abbas yake cewa turo manzon Allah shine alamar tashin kiyama na farko aiko shi zuwansa shine alamar tashin alkiyama na farko yayin da Jibril ya zo wucewa ta wajen mala'iku a sama yana ba su labari cewa ya an turo Muhammadu sai suka ce Allahu akbar qamatis sa'a ba ku gane ba ko mala'ika jibril da ya taho daga sama wajen ubangiji ai zai wuce samman nan gaba ɗaya duro nan yake gaya musu ai zan je gurin muhammadu allah ya turo muhammadu sai suka yi kabbara suka ce kiyama ta tashi kaga a ta amurullahi falatar ta ajiye la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala amma yushrikun yunazzilul mala'ikata sifar wannan ubangiji da aka ce tsarki ya tabbata gare shi da barin abinda masu shirka suke hada shi da waninsa yana saukar da mala'ika al mala'ika ai an san mala'ika ko dan aike ne ko mala'iku yunazzilul mala'ikata bir ruhi ko yana saukar da mala'ika bir ruhi malamai suka ce bil wahyi me yasa aka ce da wahayi ruhi saboda annahu yuhi bihi alqulub wal haqq wahayi da shine zuciya take rayuwa wahayi da shine gaskiya take yatsuwa shi sa Allah ce bin ruh Allah yana saukar da mala'ika da wahayi ko kace da annabta ko kace da rahama kamar da Imam Ata ya faɗa da Imam Qatada yace da rahama بالروح أكن شيء مع الروح وتفسر ينزل الملائكة بالروح أي أنا نهم الله ينا سوكد ملائكو تارد جبريل كنا الروح إن أنا نهم جبريل لي كنا أنا منا تفسروا لي كمان هكا ينزل الملائكة بالروح كوري مشي بالوحي ده وحي عند الله يتشاء وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم kaga kenan wannan ma'anar ar-ruh ana nufin bil wahyi kenan da wahayi to mala'ika jibril kuma ana ce da shi ruh wa ruhul quds ko ba haka bane yawwa annabi ya ambace shi da ruhul quds min amrihi da umarninsa alaman ya sha'u ga wanda ya ga dama min ibadi cikin bayansa annabawa kenan an anziru yana cewa ku sani shine anziru ana i'lamu annahu la ilaha illa ana fattaqun babu abun bautawa da cancanta da dacewa in ba ni ba fattaqun ku ji tsoro na ku kiyaye saba min Allah yakan zaɓi wasu daga cikin bayan sai mai da su annabawa da manzanni kuma zaɓinsa ne ba wanda isa ya ya tilasta masa ko yulqi ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyundira bihi yawma talaq ko yawma hum barizun ko liyundira yawma talaq ne ko eh yawma talaq yawma hum barizun Allah yakan saukar da wahayi ga wanda ya ga dama wanda ya zaba annabawa zaɓin Allah ne ba wai mutum ne yake ne da kansa annabi ba ko kawai sai ce shi kawai shi ya zama manzo a'a sai wanda Allah ya zaɓa ku ji tsoron Allah ku kiyaye Allah ya kiyaye mu cikin alamomin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bamu labari a cikin hadisai ba zan iya kawo hadisan gabaki ɗaya ba saboda babu lokaci amma zan faɗe su a gurguje ba don komai ba don saboda mu shiga tefe mu annabi ya ambata a cikin hadisai masu tarin yawa cewa lalle akwai alamomi masu zuwa na tashin alkiyama alamomin nan malamai sun kasa su kashi biyu akwai manya-manyan alamomi akwai ƙananan alamomi na farko daga cikin alamomin tashin alkiyama ƙanana ƙanana aiko annabi daga zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na annabi yayi wa'azi wannan yana nuna cewa kiyama ta kusa tashi na biyu mutuwar manzan Allah alamar tashin kiyama ce kaga dai an aiko shi kuma ya mutu ko wannan yana nuna cewa ka da hankalinka ka shiga taitayinka wallahi duniyan nan saura ce ba ka da wani shekaru masu yawa da za ka yi ka daɗi shi sa annabi ya gama mana ya ce ma amaru ummati ma baina 60 ila 70 rayuwar al'umma ta gaba ɗaya daga shekara 60 ne zuwa 70 daga nan za a yi ta sheme su sittin shekara sittin nawa kai yanzu ka duba inda kake jin daɗin duniyar nan a ce daga sittin a ɗauke ka nawa ya saura maka ko saba'in in ma baka taɓa sittin baka taɓa saba'in in fa ka wuce wannan saba'in din fa lallaɓawa ne da yawa za ka zo abubuwan da ake ci a ji daɗi wallahi kai baka jin daɗin su ma baina 60 ila 70 shi kansa manzon Allah nawa aka bashi na'am 63 bai ma kai 70 din ba ka san ku in dai muhimmancin a zauna a duniya ne ba wanda ya kai shi to an tafi da shi kai yanzu nawa ya saurama kana ganin makocinka ya mutu amma baka hankalta kana ganin abokinka ya mutu amma baka hankalta kana ganin matarka ta mutu ka canja ɗakinta ka auro wata sabuwa amma baka ɗauki izina ba ka manta da ita tana can kabari ko wahala ko daɗi yanzu ka yi sabuwar amarya ana ce da kai ango wanda da kake kwana tare da ita tana cikin kabari tana kwance alamomi na gajiyawa da rashin lafiya duk ya bayyana a tattare da kai amma baka daukan izina jiya kuka yi hira da abokinka amma aka zo aka ɗauke shi aka ce maka ya mutu washe gari da kai aka kai shi kabari aka binne shi amma baka baka ɗaukan izina ba za ka hankalta ba manzo Allah ce a cikin hadisi har yanzu daga cikin alamomin tashi alkiyama din akwai bude baitul maqdis fatu baitul maqdis na hudu akwai wata annoba da ake ce da ita ba'un amwas wata annoba ne kama mutane na biyar manzo Allah ce dukiya za ta yadu kuɗi zai yadu a bayan ƙasa har za a zo mutum a bashi sadaka ma ya ce baya so za a zo wannan lokacin wallahi malam mutum zai ɗauki kuɗi ya miƙa ma kuɗi ne da kake gani da mai muqamatul hariri yake cewa ka annama min alqulubi nukratuhu kai ka ce da aka zo yin kuɗi wani sinadarin zuciyar ɗan adam aka ɗauka aka ƙera kuɗi da su yadda ɗan adam yake son kuɗi wallahi za a zo a ɗauki kuɗi a baka a ce gashi kace baka so sai kai kokarin kai faɗa ma da mutumin da yake kokarin ya baka wannan kuɗin ka ce me za ka yi shi lokacin yana nan tafi abu na shida bayyana fitintunu annabi ya ce fitintunu za su bayyana gashi nan dai kuna gani wani ya je ya kashe wani bai san me dalilin da yasa ya kashe shi ba shi wanda ya kisan bai san me yasa ya je kashe dan uwansa ba shi wanda aka kashe bai san me yasa aka kashe shi ba haka kullum ya fita aka je aka kashe shi ko aka dawo da jahansa gida zubar da jini ta da hankali rikici hayaniya yanzu yanzu nan sai mutum ya dauki wuka ya soka wa dan uwansa bai damu ba fitan dare da rana na bakwai bayyanan masu da'awar annabta wannan duk an yi su waɗanda suka ce su annabi ne su irin su musailamatul kazzab aswadul ansi manzo Allah yake cewa za a yi lokacin da za a samu al'amnu duniya za ta yi shiru ka ji ba a komai zaman lafiya ake intisharul am ai an yi wannan ko ba ka bane akwai lokacin da aka zauna lafiya kalau shiru wasu haka suke ta mutuwa ba san damuwa ba akwai wata wuta da za ta bayyana narul hijaz ake ce da ita shine abu na tara za a yaƙi turkawa za a yaƙi ajamawa wani yaƙi ne za a zo a yi mazala ce za ku yaƙi su ajamawa ne waɗanda ba larabawa ba ya faɗi sunan nakin su a hadisai abu na sha biyu bayawul amana tozartuwar amana za a zo lokacin da za ka rasa waye ne yake da amana duk wanda ka gwada shi sai kaga ya faɗi akan harkar amana ka ba shi kuɗi ya cinye ka ba shi amanar zance ya tozarta ka ba shi amanar iyalinka ya keta mutuncinsu ka kasa gane waye naka waye zai iya rike ma amana ina jin yanzu ma ba sai na dogon sharhi ba amana ta yi wahala mutum ya zo Allah annabi yana son yarka yana girmama ka yana mutunta ka sai ka ɗauki yar ka ba shi sai ci amanar ka ya sozarta ta ya wulakanta ta ya zage ta ya zage ubanta ya zage uwarta har ma da kakarta ya hada sai ya mata ciki ya tara mata ya'ya ya koro ta ya je ya auro wata mai haske mai dama dama wacce kuma ya jefa cikin halin hasbunallah wa ni'mal wakil za a rasa amana a duniya alamar tashin kiyama ne yana nuna duniya ta kusa watsewa abu na sha uku za a ɗauke ilimi jahilci zai yawaita qabdul ilmi wa zuhurul jahl jahilci kaga jahilai sun fi yawa malamai sun fi kaɗan ilimin za a ɗauke shi annabi ya ce akwai lokacin da ƙur'anin nan da ke ganin izu sittin za a neme shi a rasa gaba ɗaya jahilci malamai su ta wa'azi a yi karatu sai gaba a damu da karatun ba kaɗan ne suka damu da addini sauran duk sun fantsama duniya abu na sha hudu za a samu wasu 'yan sanda azzalumai za su yawaita da kuma masu taimakon azzalumai kasaratu shurar haka annabi ya ce yan sanda yan doka masu dukan mutane kamar yadda ya faɗa cikin hadisi suna da abun duka suna dukan mutane suna kuma taimakon zalunci da azzalumai haka annabi ya faɗa ko sai na tsara bayani abu na sha biyar intisharu zina yaɗuwar zina zina za ta yawaita birni da ƙauye lungu da saƙo da ne ake tsoron zina yanzu 'yan mata ba sa tsoron zina akwai ƙwayar da za ta sha in ta sha ƙwayar to ba za ta ɗauki ciki ba akwai abin da zai saka a gabansa duk abin da zai je bayan da za ta ɗauki ciki da ne ake gane ana ɗaukan ciki da ne ake gane mai zina da wuri yanzu an samu ci gaba akwai abin da ake ci gaban mai tonar rijiya ba akwai abin da ake liƙawa a jiki ba yanda za a jijjima inda mace za ta yi ba za ta ciki ba da zinan manya ne yanzu har ƙanana suna yi yanzu an sha kama ƙani ya nemi wa ya nemi ƙanwarsa wa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya uwa ba ɗaya ba ko kuma uwa ɗaya ba uba ɗaya ba ko uwa ɗaya uba ɗaya shage kai ya bi kanwarsa ya neme ta ya yi lalata da ita ko kuma a samu yarinya budurwa a gida tana neman yayanta ko tana neman kaninta saboda zina an samu wanda ya nemi uwarsa uwarsa da ta haife shi ya je ya danne ta ya lalata da ita an samu uban da ya nemi 'ya'yansa 'yan mata a rediyo a garin nan wallahi a rediyo a garin nan a rediyo a garin nan yara wasu yan mata suka zo suka faɗa suka ce suna neman taimako kuma daga different locations wurare daban-daban wannan ta zo ta ce wallahi idan wata ta tafi unguwa babanta yana zuwa yana neman ta ba sau ɗaya ba sau biyu ba wannan ta ce ita gaskiya ta kasa ganewa babanta fa ya zo ya neme ta har littafi aka yi wai sunansa wai ɗako jika uba ne ya nemi yarsa ya sadu da ita kuma ta ɗauki shi ta haihu wai wannan wai ɗa ne ko jika ne abu na sha shida alamomin tashi alƙiyama ya tsuwar riba riba yau gashi nan duk bankunan da muke mu'amala da su conventional bank din nan gaba ɗaya su bankuna ne na riba tana buƙatar wani sharhi da bayani in ban da banki irin jaiz bank shine bankin musulunci wanda masu kuɗin mu sun isu patronizing nashi sun isu je su zuba kuɗin su a ciki an bar talakawa da ƙananan masu kuɗi su suke sawa manya-manyan masu kuɗin shahararru da gwamnatoci sun kisa zuba kuɗinsu amma banki ne lafiyayyen banki da full services kuma is entitled to kome yana kuma da certificate ɗinsa na ya gudanar da banki kuma bankin musulunci ne kuma ba riba amma ka je ka ga bankunan riba yadda ake layi a bankunan riba layi layi ana wulakanta mutane amma ga bankin na musuluncin da babu riba a cikin kudinsu sun ki sujistar sai mutum ya samu guri ya zo ya zauna ana buɗe baki mu ana zalunta mu a zaluman shi gabanni kana akwai azzalimi irin ka kai ma ba ga gaskiya ka samu na kai kai ka bi ba wannan abun ai zaka iya yi akwai wanda ya tilasta ma ne ina yan kasuwan mu ina ma'aikatan gwamnatin mu ina masu aiki albashin mu ina kamfanonin mu ina makarantun mu ba ga bankin yana nan ba wani irin kiyayya ne da gaba da kiristocin kasan nan ba su yi ba akan su yaki jaiz bank nan dan kar a yi shi saboda bankin musulunci ne amma very very unfortunate to the muslim umma in nigeria specifically 'yan Najeriya to riba za ta yaɗu kuma Allah shi Allah dina ya kulu na riba لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأهل الله البيع وحرم الربا abu na sha bakwai kayan kaɗe-kaɗe da raye-raye da wake-wake za su yaɗu a duniya akwai su kiɗa kala-kala kayan kiɗa kala-kala kuma ma da wanda za su halatta su ba a halatta yin su yau halatta mana ko shekaran jiya din nan da ido na na gani a tsakiyar masallaci ana kiɗa ana rawa ana tashewa da ganguna a garin nan na ga dama sai in faɗi sunan unguwar da sunan layin da ake abu masallaci da ake kamsu salawat kiɗa malam samari malam suna ɗiban kiɗa da rawa ba shine wasu hilalu hadin ba an halatta tunda aka kawo shi masallaci ga an halatta yi bal ma mai da shi ibada wanda Allah ya ce abu na sha takwas za a samu yawan shan giya yawan shan giya da ma halatta giyar da muna yara mu abinda muka sani arna ne suke shan giya amma yau a Kano kake je ta sabon gari yanzu bayan magarban nan ko bayan isha ka je sabon gari ka je ka ga majalisar masu shan giyar da inda aka fitar da kujerun ana zuwa ana shan giya kaga babban alhaji na birni ya yi fakin da motarsa ya fita da babban riga ya zauna a kawo masa katan guda ka san karamci irin na dan giya katan guda za a ajiye masa yana sha duk wanda ya zo sai ce gashi nan fi sabilillah abu na sha tara manzo Allah ce za a kayata masallatai da alfari da masallatai zakhrafatul masajid wa tabahi biha kulliya kun san ba a so a masallaci kulliya na na kil kil kil kil kil ba a amma ana so a tsaftace shi a gyara shi amma irin kwalliya da ake yi a gida da liƙa wancan da yin fenti kala kaza da kala kaza sauransu wannan haramun ne a masallaci ba a yi sai dai kawai abin da ake so a tsaftace shi a gyara shi a yi mai duk abin da za a sama masa kwalici amma abubuwan da muke liƙe-liƙe da fulawa fulawa da muke sawa a gidajenmu da waye-waye da fenti kala-kala daga wannan ba a ya masallaci annabi ya ce in kun ga ana yin wannan kuma to alamomi ne tashi alƙiyama kuma ana yi akwai masallatan da in ka gansu masha Allah kar wanda ya ɗauka cewa ya yi wani abu ne na a zo a gani wanda Allah ya ce za a tsawaita gini dogayen benaye mutane za su yi ta gini mai tsawo bene a garin ku guda nawa ne ha ba za su yi ba sai dai ku fahimci wani abu a cikin alamun tashin kiyama akwai abubuwan da yin su haram ne akwai wanda kuma yin su halal ne amma yin su nuna son duniya ne yanzu kamar yin dogon gida ba haramun bane ba dan an ce alamar tashin kiyama ne ba yana nuna haramun bane so sai ku kula da maganganun akwai abubuwan da za a faɗe su ba wai haram bane amma yana nuna mana alama ne na kiyama ta kusa tashi kuma in yi din dan dan kai ba yana nuna cewa ka saba Allah bane kuma in kai idan ba ka yi din ba ba yana nuna tsoron Allah ne ya hana ka kai ba abu na 21 manzon Allah ya ce an talidal amatu rabbataha baiwa ta haifi uwar gidiyarta ya'ya za su dawo suna juya iyayensu a gida ka ga uba bai isa ce komai ba duk abin da za a ce a tambayi binta ko a tambayi zaidu ba yi da fawa a gidansa ba ya iya ba da 'ya'yansa 'ya'yansa suke ba da 'ya'yansa kasratul qatl yawan kisan kai annabi yace za a ta kashe mutane ba sababi abu na 23 taqarubuz zamani lokaci zai rinka matsowa zamani zai rinka kusa kusa daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan yanzu ba satin da ya wuce muka gama tafsirin sirrin hijir ba yanzu ba gashi mun dawo ba yanzu ba gashi ina muku bayanin alamomin tashin alkiyama kanana da manya ba to muna nan muna zaune wata za ku sake gamu inda rai da lafiya wani sati kamar yanzu ne wallahi ban sake dawa za Allah ya ce a hadisi sati zai zama kamar kwana daya wata zai zama kamar sati daya shekara za ta zama kamar wata daya yanzu yanzu annan ana 2017 wata za ku ji ana 2000 an yanzu da zan kawo muku kaset din karatun mu na 2015 sai ku ji murya ta ranga dau kamar yanzu nan nake amma in nazo faɗan kwanan wata sai in ce shekara ta 1433 ko da 34 yau muna da 30 da nawa da takwas taqarubuz zaman manzo Allah ya ce kuma taqarubul aswaqi to shi alamun tashin alkiyama kanana kanana fa ba manya ba za mu zo kan manya kasuwanni za su kusanta nan kasuwa can kasuwa nan kasuwa can kasuwa duk wanda ya zo gina gida sai ga ya yi shaguna kasuwa yin kasuwa yin shaguna mall mall store store plaza plaza ko yanzu na unguwan nan ina tahowa akwai inda na gani an rushe wani guri gidaje ne fa aka rushe su gaba da duk an mai da su shaguna ko ina za ga an mai da shi shago alamar tashin kiyama ne abu na ashirin da biyar manzo Allah ce zuhuru shirki fi hadhihi al-umma shirka za ta bayyana a cikin wannan al'umma shirka za ta bayyana a cikin wannan al'umma ba sai na yi bayani ba shirkai suna nan tafka tafka zungura zungura abu na ashirin da shida yaduwar alfasha da yanke zumunci wasu uljiwar da mummunan makotaka kaga makocinka yana fada da kai yanke zumunci dan uwanka na jini baya zuwa ya gaishe ka baka zuwa ka gaishe shi zumunci babu wanda ake zumunci da shi mai nera wanda yake da abin duniya in kana da shi ko ba dangin kama za su zo ce yan uwanka ne su ina fata ana fahimta da yaduwar alfasha sabon Allah a fili tsiraici mata su rinka sanya kaya na tsiraici yau matan musulmi idan ana nuna muku hotunan su irin kayan da suke sawa ko a gidan biki kayan da suke sawa ko a jami'a kayan da suke sawa ko a taro kayan da suke sawa ko a ma'aikata mace musulma ma'aikaciya za ta tafi aiki kaga irin shigar da take yi ta watsa jikinta ta fidda duk wajen fitina a jikinta albashinta bai wuce dubu sha uku da ɗari biyar ba fitan ka kita illailil muslim tsiraici kawai ya isa duba kasuwanninmu yadda za ka ga mata yadda suke tsiraici wata idan ka ganta ba za ka iya daga kanka ka sake kallanta ba kuma wallahi musulma ne kuma yar musulmi ce a inda ake addinin ba ba wai kasa arna ba samarinmu matasa yau da gangan mutum sai sa reza ya yanke wandon sa shi ne gayu ya yayyanka wandon ya tsatsaga shi ya masa faci ko mutum ya sa wandon duwawunsa a waje bayyana tsiraici ta dole ya sa wandon ya janye shi yana tafiya duwawunsa yana bayyana ko ya sa wandon ya janye zip din ana ganin pants dinsa in ya saka pants zip din kuma yana janye da shi shine gayu bel din ba zai daure shi ba sai ya sake shi yana lelayi waɗannan su ne matasa suna kallon 'ya'yan arna kafirai abinda suke suma shi ne abinda suke sha'awa su ko ya musulmi ga aski da suke yi na banza na rashin mutunci kaza da annabi ya hana mutum ya tara gashi ya tara gashi ya ɗebe ne ɗebe ne ya waccan wai shi ne gayu ba da abubakar ya koyi ba ba da umar ya koyi ba ba da usman ya koyi ba ya yi koyi ne da arna kuma yana alfahari yana koyi da arna ga sunan dai abubuwa ba a cewa komai mutum ya kwana yana jin kiɗa amma ba zai iya kwana yana jin qur'ani ba yau da zaka bude wayoyin mutane ko a masallacin nan mu gwada a bude wayoyin mutane mafi rinjayen abin da zaka ji kiɗa ne a cikin wayoyin mutane ba qur'ani ba ba wa'azi ba mutane sun mai da addini sai dai su zo masallaci sallah shine addini kidan nan kuma da aka ce da ka ji shi gwanda ka kwanta a narka dalma a tsiyaya maka a cikin kunnen ka dan shine sakamakon zai maka a kiyama shi mu maka alheri da ka rinka jin kida amma yau kida ya zama halal wayoyin mu ana kiran mu da kida ake kiran mu a cikin masallaci tsakiyar masallaci ana hudu ba juma ana sallah ko ana tarawihi ko ana tajiri ko ana sallar farilla zaka ji wani wayarsa ta yanke da kida a ciki ga hotuna na batsa hotuna na tsiraici a cikin wayoyinmu mutum ya je ya ɗauko hotunan matan mutane wallahi wata matar matar wani ne yana buɗe ta yana kallon ta yana jin daɗi yan matan mu su je su fidda tsiraici su saka matsatsiyar breziya matsatsiyar riga su fidda abin nan su al'aurar su a waje su haska daidai wurin su nuna wa mutane wasu juya gadon bayan suke juyawa sun sa matsatsan kaya sai su a ɗauki hoton mazaunansu su nuna wa duniya musulmi ne duk wannan yana cikin yaduwar alfasha daga nan sai mu kai har asuba muna ta buga misali abubuwan da ake dattawa su ne da kansu samari kaga dattijo wannan ce abu ne ashirin da bakwai dattijo yana tafiya irin ta yara sai ka ji ana cewa ya kamata ka kula an girma abu na ashirin da takwas yawan rowa shaha rowa rowa kowa ta kan shi yake yi mutum ya yi wa ɗansa rowa ya yi wa uwar da ta haife shi rowa ya yi wa ubansa rowa mutane suna tara kuɗi ba san me za su yi da kuɗin ba wani wasu da yawa ba su san abin da suka mallaka ba amma ba za su iya tuna masallaci ɗaya da suka gina ba ba su san abin da suka mallaka ba amma ba za su iya tuna aji ɗaya da suka gina a unguwarsu a yi karatu don Allah ba ba san abin da suka mallaka ba ko sun san abin da suka mallaka amma ba su da naira ɗaya da suke warewa ana sayan man janareto a masallacin unguwarsu ana yin sallah ba su da yayan talakawa yayan marayu da suka ɗauki nauyin suna biya musu karatu yana da gidaje yana da motoci yana da gonaki yana da kamfanoni yana da kadarori amma ba shi da aikin alheri baya taimako yana ta tara kuɗin da bai san bai tanadi kwanakin da zai cinye kuɗin ba kuma yana ta tara kuɗin da bai san me zai da kuɗin ba ya sai wancan gidan ya rufe ya sai wancan ya rufe ya sai wancan ya rufe ya sai wancan kamfani ya yi kaza ya tara wancan ya tara ya je ƙasa an ce alhaji ai gwanda ka shiga ƙasa kaza ma ai Nijar ma gwanda ka je ka buɗe hannun jari ya je ya buɗe ya buɗe shaguna a can ana ta cin kuɗin yana ɗan samun abin da yake samu ya je China ma ya ga wata harka a can ma ya ce bari ya je ya buɗe ya tsallaka Dubai ya je yana odar kaya ya tafi Australia ya je ya siyo kaya ya tsallaka Gabon ya tafi America ya je ya yi odar motoci a can idan ana harka da Kamaru ana sayo 'ya'yan kaji ko ana sayo ɗinya ko zuma duk da shi ake yi ana ɗebowa a kawo yana ta tara kuɗi amma bai san me zai da kuɗin ba a lokacin da yake tara wannan kuɗin a unguwarsu masallacin unguwarsu yana yoyo a lokacin da yake tara wannan kuɗin a unguwarsu akwai 'ya'yan marayu bila adadin da ba sa samun koko da kosai da za su da safe a lokacin da yake tara wannan kuɗin a garinsu akwai yara sun fi mutum dubu ɗari kaza waɗanda suna nan suna zaune ba za su iya shiga jami'a ba a garin nan kwanan nan ana hira ana tattaunawa ana tambayan mutane nawa ne zawarawa kawai waɗanda suke zaune a ƙasa suna neman su yi aure ba su da halin aure aka ce mutum miliyan guda ba zaura miliyan ɗaya kai wannan lissafin ma ana jin ya fi shekara uku da faɗin shi a garin na a rediyo aka faɗa zaurawa kawai ba zawara ba zawara da ta zo ta rubuta sunanta tana so a taimake ta da gado da katifa da za ta yi aure ta je ta yi aure a nema mata mijin da za ta aura ba ta da hali an samu mutum miliyan ɗaya wannan waɗanda suka iya rufe idansu sun haƙura da jin kunya da nauyi a ɗauke hotonsu a yada a duniya su ne babban da wanda suke zaune a gidaje kunya ya hana su abu na ashirin da tara kasaratu tijara kasuwanci zai yawaita business ta gaba haramun bane a yi business amma alamar tashin kiyama in ta kusa zuwa za ga za a yi ta kasuwa kuma gashi nan business international business da national business da inter unguwa business da interstate business za a ta yi za a rakana kan neman kuɗi da tara dukiya saye da sayarwa
abu na talatin annabi ce za a samu girgizar kasa mai yawa ana nan ana ta girgizar kasa mu ne nan Allah kiyaye mu amma kasashen turawa nan yawanci girgizar kasa is normal nan da nan za ga gari ya girgiza ya rufta a ji a ce ma mutum dubu ɗari uku sun mutu sun rufta a ƙasa kam wato gawar su ma ba a samu ba ƙasar ce in ta girgiza sai ta ɓare in ta ɓare sai ta faɗa ciki sai Allah ya haɗe ta kuma duk ana yi kiswewa na rana wannan yana faruwa da na wata da shafe halitta da za da Allah tabaraka wa ta'ala zai kawo yi wasu azaba ya shafe halittarsu abu na talatin da biyu annabi ya ce zihabu salihin tafiyar mutanen kirki za a zo lokacin da duk manyan mutane na kirki za a ta ɗauke suna mutuwa za ta ɗauke su kuma in an ɗauke mutumin kirkin nan da wala a samu wanda ya fi shi idan ka ga irin wannan yana faruwa musamman malamai to alama ne na cewa duniya ta kusa shi Allah yana ɗebe bayansa su tafi kusa da shi da Allah ce la taqumu sa'a illa ala ashradil khalq Allah ba zai tashi alkiyama ba sai akan mutane mafiya sharrin mutane na kirkin duk sun tafi ɗai za a ta ɗauke su saboda haka idan duniya ta zo ƙarshe mutanen kirki ba su daɗewa kuma ana cikin tsakiyar jin daɗin suke mutuwa a yi kuka a yi kuka a zubar da hawaye sai da ya haƙuri irtifawul asafi annabi ya ce waɗanda ba su kai sun kawo ba za ga sun zama su ne maɗaukaka ƙasƙantattun mutane su dawo manya shine irtifa'ul asafil ba ga shi muna gani ba ko da sunan siyasa ko da sunan zaɓe ka rufe ido ka ga suwa suke shugabantanka a wasu wuraren ban ce duka ba wallahi wasu shugabannin ina gaya maka su ne mafiya kaskanci a cikin mutane dama ce opportunity kawai Allah ya bayar wani yanayi kawai Allah ya dago su ya dora su saboda ƙananan mutane ne ma shi yasa da suka hau mulkin ma ba san mutuncin mutane ba su yi ta hauka su ta shirme su ta jido suna kwashe dukiyar al'umma abu na talatin da hudu manzo Allah ce an takuna tahiyatu lil ma'rifa za a zo lokacin da gaisuwa ba a yin ta sai da sanayya idan ka ga mutum ya ma sallama to ya san ka ne akwai lokacin da assalamu alaikum din nan za ta zo wallahi in bai san ka ba zai ma sallama ba har ma ta kai ga mutum in kai mai sallama ce malam ne na ruwanka da ni ka san ni ko kuma kai din ma ba za ma ka ce mai salamu alaikum din ba sai ka san shi kuma ko yanzu ku kun sani yanzu nan zaka buga hanya kana tafiya kafin ka je gida in ka je majalisar da in ka san su ne sai ka ce assalamu alaikum ina da ka dawo da karatu ne yana dawo amma waɗanda baka san su ba kana kallon su suna kallon ka idan kun zo kiliya a hanya wanda ka san shi kana gansa assalamu alaikum wa alaikum salam na gariya ka san shi kenan amma wanda baka san shi ba yana kallanta kana kallansa babu gaisuwa kuma ka san musulmi ne abu na talatin da biyar manzon Allah yake cewa neman ilimi a gurin waɗanda ba su da shi yace da su a fahir ba su nuna ba a ilimin amma yau su ne masu yi wa mutane komai a ilimi su shiga rigar ilimi su yi abin da suka ga dama su ba da fatawar da suka ga dama fa su'ilu fa aftau bi ghairi ilmin fa dallu wa adallu su ba da fatawa ba da ilimi ba su bata su batar amma ba ana nufin neman ilimi akan masu a wajen masu karancin shekaru ba haka ake nufi ba wato karancin ilimin da rashin cancanta su ake nufi manzo Allah ce zuhurul kasiyatil ariyat hadisin muslim sinfani lam arahuma qaumun ma yace nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka asnimatil buktil ma'ila لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وقوم معهم سياط يضربون بها الناس mata ne ga sunan suna yawo sun sa kaya amma tsirara suke kasiyat ariyat imam al-qurtubi yace eh haka ne sun saka kaya amma kayan bai rufe musu inda ya kamata ya rufe ba yau gashi nan muna kallon matan mu da kanka zaka je ka siyo a tamfa a tamfan nan fa yadi shida ne a cikin ta a tamfa ba yadi shida ne ni ko da ni da kai riga ta yadi biyar ne ko hudu amma matan nan haka za su je a kyakke ta a tamfan nan a gutsire ta galiban yau ɗinkin mata duk kirji dai a waje yake shine ɗinkin da ya fi burgewa rigar da za a sa dole rabin maman su a waje yake wannan shine ɗinki mai kyau kuma gadon bayan su a waje yake so kafadar iya dan cot haka za a yi ta kuma nan tsaki a yi masa shan kalangu amma zai shi ta gama ce in za ta sa rigar ta sai ta yi da ta kama tana cewa mijinta ja mun nan gefen yana ja a ja a makala na rantse da Allah wata idan za ta zo ta cire rigar sai ta ce wa wata ko sai ta ce mai gidanta janye min zip din nan saboda ta matsaita saboda bala'i a haka suke yini da rigar amma dai amma zai fitar musu da duk abin da zai yi na sha'awa na fitina da shi suke tafiya jami'a da shi suke zuwa kasuwa da shi suke zuwa makarantun islamiyya da shi suke zuwa gidan biki da shi suke zuwa kaza da shi mai gidanta yake daukan ta ita sa hijabi ta yafa gele ya sa ta a gaban mota wai ita ma yar birni ne wai zai nuna ta wata mata take ga mu abun kuttu da bakin ciki ta ce fada nake da shi wai baya son hijabi sun zo za su tafi unguwa gafara da Allah yar kauye kawai ni ba zan dauke ki a mota ta ba ki je ki cire wallahi mijin yake cewa ta cire hijabin ba wai bai hana ta ba ba wai ya hana ta ta sa gale ba hijabin shi yake cewa ta cire yanzu wani ba alama ta shi kiyama ba ne da fita da 'yan mata da sunan biki shakatawa da bayyana tsiraici yau ka je ka ga matanmu a jami'a 'ya'yan musulmi yau kowa tashin hankalinsa in yasa ta zama budurwa ya ganta a university me za ta yi university nan Allahu alam ta je ta gama karatun na shekara kuɗi shekara biyar ta dawo kuma a kai ta gidan miji kuma ta shiga kicin ta daka tattasai da tumatir ta tuka tuwo kuma takaddar kuma a ajiye ta an kashe kuɗi kuma ba ta amfani kuma ta saba wa Allah ba fa cewa ne kar ai karatu ba je ai karatu amma a kiyaye dokar Allah a karatu kuma in za a yi karatun a yi mai amfani me amfanin ta je ta bata shekara biyar shekara hudu shekara biyar har da yajin aiki shekara bakwai ta gama kana kashe mata kudin mota kana biya mata kana kai ta kana dawo da ita kuma ta dawo ta nade takardar ta yi aure ta shiga gidanta ta fara fama da surfe da nika takardar kuma ba ta yi mata komai ba ita kuma ba aiki take ba saboda abin da ta je ta karanta ma ba zai aikatu ba makarantun ma da suke daukan koyarwa ma za su dauke ta dan ba shi ta karanta ba galibin su wallahi da suke zuwa suke karatu ba ku cewa ne kai a karatu ba yawwa galibin su matan da suke zuwa suke karatu ku lissafa matan suke zuwa university suna yin karatu insha Allah a cikin kashi 100 bai wuce kashi 20 ne suke cin moriyar takardar ba tana nan dai za ta yi mijinta rashin mutunci in yi magana ni fa i am graduate i am degree holder don't waste my time so you have to know that i am not illiterate musamman in ni mijin jahili ne ka kuskura ba taka tana digiri ba ka da digiri za ka ci uban wulakanci a wurinta ba ka dan ba Allah kuwa shi yasa wani lokacin ni ban ga laifi ba laifi bane abin nan amma ni ban ga laifi in mutum ya ce a'a wani bawan Allah ne ce ma ga ta nan bayan Allah da digirinta da komai ya ce a malam na ya ce duk ta kawata na haƙura ce yaushe tana da digiri ina nan ni da ɗan sakandare na da ƙyar na gama sakandaren ma ni yanzu nan ina lallaba ta kasuwa ta nake ina samun na ɗan abin da zan ci da rufin asiri na jin da komai digiri ka zo ta mun turanci ta rena mun hankali ya ce ba zan yadda ba na ce to ka je ka nemo wata wadda take gata gata ne ko ka dage ka je ka dan kara dan diploma ya ce ko diploma aka yi wallahi gani za ta yi ta wuce ka you are just just just diploma holder and degree holder ba su da kirki wasu in gaya maka amma da Allah ina ba da shawara a rinka auren masu digirin nan suna da daɗin sha'ani wani lokaci abinda na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada a kansa wanda ne na kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya fi mana kamar da yawa yi karatun da yawa da yawa ba yau ko to akwai saura wajen guda kusan hamsin da wani abu ne ban faɗi manyan ba guda hamsin da bakwai ne so wani sati insha Allah ku tuna mun zan tashi akan wato na talatin da bakwai na talatin da bakwai zan karasa su in faɗi manya manyan alamun tashin kiyama sai mu ci gaba da fassara ayoyi tunda dai Allah ya ce ata amrullahi fala tastajilu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan yana cewa wai duk wanda kabli da baji ta kama shi dole sai ya sake tahiya ba dole bane hadisin da yazo yake cewa sai an sake tahiya idan an yi kabli da baji hadisin da'ifi ne ghairu sahih mutumin da yake yin alwala ruwan alwalan nasa wani bangare yana komawa cikin butar wai ne matsayin alwalarsa alwalarsa ta yi mana ba na jasa ba ne ai wannan ruwan sai dai bai kamata ba mutum yana yin alwala kuma ruwan alwala yana komawa ciki amma dai alwalarsa ta yi wasu ne suke faɗin wasu maganganu wadda babu hujja a kai cewa alwalar ba ta yi ba kuma ruwan ya dan ce wai wasu sun ce musabaka da kuma musaffa ba kyau ba sai ka je gurin su masu baka hujja inda su suka gaya ma ka tsalle kuka zo nan ni kuma me zan ce ma ni a waje na suna da kyau ni a fahimta ta suna da kyau da tambaya na kai kace me hujjar ni me dalili to sai baka ansa amma ka ce wasu sun ce ba kyau haka kai tambaya labari ba kake bayarwa su sai ka koma wurin su sai su baka hujjar me yasa ba suka zama ba kyau din wannan shi mala Allah ƙara imani da Allah mala aina kake karatu a kamun da nayi wanda ake sakawa a rediyo Allah tsara imani da wadaci da takawa a masallacin juma'a na mubi kofar nasarawa kano nan kofar nasarawa kasan kofar nasarawa to in ka shiga kofar nasarawa hannunka na hagu akwai masallaci ina nan a nan ne ake ranar lahadi bayan magariba zuwa isha wannan ce hannun da aka yi na cewa ranar juma'a kada a yi magana idan ana hudu ba ya ga wani da aka gama ta larabci ana ta hausa ya ci gaba da labarinsa da aka masa magana sai shi an gama fassara ake abin da aka ce an haramta yin zance idan liman yana hudu ba hudu ba nan karma shi larabci ana nufin bayani da liman yake yana kan mumbari matukan liman yana kan mumbarin nan yana magana haramun ne wani ya magana ko da larabci ko da yarbanci ko da turanci ko da hausa ko da keranci ko ma da me yake in dai yana magana to sunansa ai hudu ba shi to bai kamata mutum ya magana ba to ya kamata kar mutum ya wa kansa asarar juma'arsa shi kuma wannan yace wai malam wai an ce duk wanda ya sallaci shekara biyu da sanyi ana in Allah ya taimake shi shekara biyu yana yin sallah kuma ya samu lokacin sanyi sau biyu wai dan aljanna ne kuma wai duk wanda aka kira sallah bai tashi ya alala ba ko ya yi sallan nan ba shi da sallah Allah mai da malam gida lafiya to irin wannan dama abin da yake faruwa akwai 'yan dagaji kusan ko harkar addinin ma akwai yan yan buge-buge yan make-make yan dagaji shi yasa aka ce ba kowane malami kake saurara ba wani ba ma malamin bane asali kawai dai ya dai tashi a cikin jahilai ne dole kawai ya naɗa kansa ya zama malamin ta dole so mutane kawai suka mai da shi malami amma mai hankali ya kamata ya yana gaya mutane wannan shi kansa ƙarya yake da yake faɗa wannan shi kansa akwai lokacin da za a kira sallar bai je alwalar ba akwai uzurori da yawa masu tarin yawa so irin waɗannan maganganu ba su da hujja ba su da dalili maganganu ne na ka a ji a ta ɗebo wasu kisoshi da ba a san daga ina suke ba a ta yaba mutane sunan wazi yasa aka ce kullum ku rinka karatu kuna sauraron ilimi a wurin mutanen da suke masu tace karatu malamin da zai iya hana idansa bacci ya karanta ya karanta ya tace ya baka kiwawan da lafiyayyen ba komi ne da aka rubuta a littafi ake ɗauka ake gaya mutane ba wani bawan Allah ya aiko da ƙur'anai sababbi gadagar guda biyu ya rubuce su kuma da maka abinsa ya ce eh mana ya rubuta na masallaci ya ce ga sunan ya kawo a yi wa mahaifiyarsa addu'a Allah ya mata rasuwa ga sunan Allah ya masa albarka Allah ya saka masa alkhairi kuma Allah kai ladan wajen mahaifiyar tasa dan ya cancanta ya yi mata sadaka jariya da waɗannan Qur'anan duk wanda ya karanta Allah ya kai wa mahaifiyarsa ladan Allah sa yan aljanna shi mu ma namu iyayen Allah sa yan aljanna ne kuma mu din ma Allah sa mu na cikin yan aljanna wannan yace da Allah ka taimaka da addu'a wa ɗalibinka saboda rasuwa da aka yi masa da mahaifinsa a mahaifiyarsa ko mahaifinsa ya rasu ko ta rasu a huta lafiya dan uwa ne muna tare da shi aka yi masa rasuwa muna fatan Allah ya ji dan mahaifan ubangiji Allah ya fi mana gaba daya isa aljanna ce mu komar mu abinda muka faɗa ne dai Allah ka ba mu lada na kuskure ko tun tuban harshe Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh